الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin na masjidul da'awati wal irshad da aka yi sani da masallaci ilimai aya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabu talaqi littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen saki rabuwar aure mun kare babu raja'a babu mai bayani akan kome a jiya mun zano sharuɗan wanda zai yi saki ake cewa shurutu almutallik sharuɗan wanda zai yi saki mun zano abubuwa guda uku na hudun ne na manta shine shine al-ikhtiyar al-qasd wal ikhtiyar daga cikin sharuɗan wanda zai yi saki ya kasance ba ci da stasa aka yi ba ya so iya yi sakin kina wannan su ne sharuɗan guda guda hudu na farko an ya kuna zaujan ya kasance shine mijin wanda zai saka na biyu an ya kuna baligan ya kasance baligi na uku an ya kuna aqilan ya kasance mai hankali na hudu an yaksi da zalika wa an ya kuna maike da suna muhtaran ya kasance ya yi wannan da niyya kuma sannan ba tilasta sa aka yi ba wannan kenan duk wanda zai saki sai ya cika wannan sharuɗan kahin mu ci gaba akwai wata mata da ta saurari wannan karatun tana daga cikin wanda suke bibiyan wannan karatun sosai duk in an tura ba su bari karatu ya wuce sai sun saurara da sahin ga ta turo min wani vocal take bayani akan cewa a karatun da muka yi yana daga cikin abin da muka faɗi mishi yana iya maido matarsa bayan ya sake ta matukar bata kare idda ba sai ta ce to yanzu yana daga cikin musibar da ake hwama da ita sai mishi ya saki mata sakin da ake iya kome ya ce ya maida ta amma uwayen ɗiyar su ce su bu su yarda ba ba za ta koma ba kuma haka za a yi wannan yarinyar ba za ta koma ba a gidansa to malam ta ce yana ya dace a ce an yi bayani sosai akan wannan gaskiya wannan maganar ta haɗi yana afkowa sosai kuma abin yana tattare da hatsari mai girma domin mutum zai saki matarsa saki wanda yake iya komawa da ita ya ce ya maido ta uwaye su ce ba za ta koma ba to uwaye su san da ba sa da wannan damar ba sa da wannan incin ba sa da damar su ce diyarsu ba za ta koma ba bayan mijinta ya ce ya maido ta idan kuma sun ce ba za ta koma ba shi kun mijin ya ce ya maido ta ta zamna a gidan to su san da cewa tana zaman matar aure ce don haka ko shekara nawa za a yi a matsayin matarsa take to matsala inda take akwai wanda daga baya ma aure za su yi ma yarinyar kina an mata aure alhali tana da me tana da wani aure domin idan har sun ce ba za su yarda ta koma a gidan tsohon mishin nata ba ko mu ce mishin nata wanda ya sako ta to ɗai cikin biyu ne in ma su yarda ta koma ko kuma su ƙi yarda ta koma sai su biya mishin mi sadakinsa to suna biyan mijin sadakinsa ba sa biyan miji sadakinsa haka za a yi shi kenan aure ya lalace aure ya tai haka nan kenan irin wannan sai ke nuna cewa ashe akwai mata da yawa da suke ƙara yin aure alhali suna kulle da wani aure na mazan su wance wanda suka wuce sannan matsala ta gaba da ta yi ishara shine matsala ta mai da suna ta saki kaga iyaye babu dan sunan sun tura ma yarinya takarda akan cewa sun sake ta to kun ga wannan kai tsaye wannan sakin bai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaida ce a wajen malamai suke cewa at-talaqu liman akhadha bis-saqi idan muka lura da wancan hadisin me yake da suna mutum ba zai iya sakin abin da bai mallaka ba kenan shi saki na wanda aka kulla ma auren ne ma'ana shi ne miji da haka iyaye ko wasu danginsa ba su isa ba su saki matar da mutum yake aure sai da sonsa sai idan wajen alkali ne aka je alkali ya hukumta saki wannan shi ake ce ma at-talaqu hukman ma'ana me yake da suna saki a hukumce wannan shine kenan Allah ya ganar da mu kuma ya shiryar da al'amuran auren mu wanda akwai maudu'i da yake a cikin kaina nake so in yi akhta'una fi zawaji kurakuran da muke a al'amarin aure wanda wannan muhadarar ina da niyyar in Allah ya sa wata munasaba ta kama ta aure mu gabatar da ita insha Allah kinan a yau za mu tashi babul ila'i wa zihari wal kaffara babi mai bayani akan ila'i da zihari da kafara me ake ce ma al'ila'u al'ila'u shi ne mutum ya ce ya rantse ba zai ƙara kusantar matarsa ba ko mutum ya ƙaurace ma matarsa ya ce ba zai ƙara kusantar ta ba wannan shi ake ce ma ila'i ƙaurace ma mata na gaba shi ne azihar azihar shi kuma shi ne mutum ya ce ma matarsa anti alayya ka zahari ummi ke a wajena ka wamban ma'aifiyata ne ma'ana kamar yadda baya halatta in sadu da ma'aifiyata to ke ma haka a gare ni kike wannan larabawa suna yin sa kun san larabawa suna da lafuzza da yawa na na kuntata ma mata to yana daga cikin irin abin da suke yi ke gare ni kamar uwata ne ma'ana ba zan ƙara saduwa da ke ba ko kuma duk abin da ba zan iya ma'aifiyata ba zan iya miki shi ba wal kaffara da kaffara shi kuma kaffara ma'ana wa'annan abubuwan da aka zano akwai wanda suke bukatan kaffara to yaya kamata mutum ya hudda kaffarar su hadisi na farko da malam ya kawo shine an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita tace ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min nisa'ihi manzon Allah ya kaurace ma matansa wa harrama ya haramta shiga wajensu faja'ala al-harama halalan sai ya sanya haram sai ya sanya haram faja'ala al-harama halalan sai ya sanya abunda ya haramta makan sai zamanto halal a gare sa waja'ala lil yamini kaffaratan sai ya sanya ma me yake da suna rantsuwar da yayi ya sanya mata kaffara rawahu tirmidhi imamu tirmidhi rawaito sawari wa ruwatuhu thiqatun marawaitansa tabbatattu ne wannan hadisin tabbatacce ne ya zo a sira akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa sun taba bata mata rai sun taba bata masa rai har ya kai ga rantsuwa ya ce ya kaurace musu na tsawon wata guda an gane da kyau ko kuntata masan da suka yi kuma shine Uh, sun nuna cewa ya za a yi a ce su matan shugaba na musulmai gaba ɗaya na duniya amma da kyas suke ci da kyas suke sha da kyas suke samun kaya masu kyau suna sawa an gane da kyau ko ma'ana kenan suna so manzon Allah ya, ya rika ba su dama suna holewa kamar yadda sauran matan sarakai suke holewa an gane da kyau ko to wannan abin da suka yi shi ya bata ma manzon Allah rai har ya kaurace mu sai da ya wata guda bai kusance su ba shine fadin Allah madaukakin sarki a suratul ahzab in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila sai da Allah ya shiga a cikin hadan ce ya ku mata annabi in rayuwar duniya kuke so da kawarta ka ce musu ku zo ba matsala in muku duk abin da kuke so duk abin da kuke so in muku na daudar duniya amma kuma in rabu da ku in auro wasu an gane da kyau ko to da ƙarshe wannan kalimar da aka faɗa musu suka ji tsoro sosai dama zuga ce ta shaidan wanda babu wanda yake kauce ma ita sai dai wanda Allah ya marahama kenan dai a takaice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kaurace ma matansa tsawon wata guda nan da yace faja'ala al-harama halalan yana nuhin da ya haramta su daga baya sai ya halatta makan shi su bayan ya ce ya haramta su yanzu kuma sai kuma ya halatta makansa su wa ja'ala lil yamini kaffara rantsuwar da yayi sai sai yayi mata kaffara idan ba ku manta ba mun gani a ka'ida wadda ta gabata tahrimul halali yaminun mukaffara idan mutum ya haramta ma kansa abin da yake halal a gare sa to kamar rantsuwa ne zai yi kaffara an gane da kyau ko wannan shine kenan rawahu tirmidhi wa riwatu wa ruwatuhu thiqatun wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya da su shi da ma'aifinsa ya ce idza madat arba'atu ashhurin idan wata guda hudu suka wuce wuqifal muli za a tsayar da wanda ya ila'i ga matayensa wanda ya kaurace ma matayensa hatta yutallika har sai yayi saki wala ya kawo alaihi talaku kuma saki ba zai abkuwa a kansa ba hatta ya tallika har sai ya saki da kansa akhrajahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wa an sulaiman bin yasarin daga sulaiman dan yasar qala ya ce adraktu bid'ata ashara min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na isko goma sha wani abu daga cikin sahabban manzon Allah kullahum yaqifuna almuli dukkaninsu suna tsaida wanda ya kaurace ma matayensa rawahu shafi'i shafi'i rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisin yake nuhi ibnu umar a can yake cewa idan wata hudu suka wuce an gane da kyau ko idan wata hudu suka wuce ga wanda ya kaurace ma matayensa bai komo gare su ba to za a tilasta sa ya sake su an gane da kyau ko shine Sulaiman yake cewa haka ya isko sahabban manzon Allah suna yi idan mutum ya kaurace ma matansa yace ba zai ƙara kusantar su ba ko ba zai ƙara kusantar matarsa ba har aka yi wata hudu to za a kai shi wurin ƙara wajen alkali ko ya kusanci matar tasa ko kuma ya sake ta an gane ko wannan shine kenan wannan kuma asalinsa a alkur'ani ne faɗin Allah maɗaukakin sarki lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wanda suka kaurace ma matansu an ba su damar wata hudu idan wata hudu suka wuce ba su komo ba to shikenan za a cilasta sai raba ya sake ta an gane da kyau ko wannan kuma har yanzu shine hukunci na mishin da zai yi balaguro duk wanda zai yi balaguro idan balaguronsa zai wuce wata hudu to ba zai ta yi ba dole sai in matarsa ta yarda an gane ko domin daga cikin haƙƙin mace kada wata hudu ya wuce face mishinta ya kusance ta an gane da kyau ko ashe masu balaguro zuwa wajen diga ko wani abubuwa su yi shekaru ko abin da ya kama da haka suna cin haƙƙin matayensu wata hudu in ba da yardarta ba tana da damar ta nemi a lalata wannan auren kun ba tare da sai ta biya sadaki ba an gane da kyau ko domin haƙƙinta ne wanda idan buku banta mun taɓa yin wannan faɗakarwar da wata mata da mijinta yake amurka ta turo da wannan tambayar wadda tambaya ce wadda ta ƙumshi tausai a ciki wanda mun yi bayani mai faɗi akan yadda zamanin umar aka ƙayyade wata hudu duk wanda ya balaguro ko ma wajen yaƙi ne ko jihadi ne ta ba za a yarda ya wuce wannan watannin ba mala ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma kala daga ibn abbas allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce kana ila'ul jahiliya ila'i na jahilai ya kasance a sanata was sanatai ne shekara ɗai shekara biyu fawakkata allahu arba'ata ashhurin sai allah ya sanya wata guda hudu maimakon shekarar da suka saba yi fa in kana aqalla min arba'ati ashhurin idan ya kasance ƙasa ga wata hudu falaysa bi ila'in to wannan ba ila'i bane akhrajahu al-baihaqi baihaqi ya rawaito wannan hadisin kina anan ibnu abbas yana ba da labarin lokacin jahiliya su idan mutum ya kaurace ma matarsa ana ba shi shekara guda in yi shekara guda bai kusance ta ba a wannan lokacin to ana iya raba auren amma da musulunci ya zo sai ya kwato ma mata haƙƙinsu ya rage wannan tsawon lokacin sai ya sa shi wata nawa sai sanya shi wata guda hudu to shine sai ke cewa idan mutum ya ƙauracewa matarsa ƙasa ga wata hudu ba a ce masa ila'i sai dai a ce masa ƙauracewa ba a ce masa ila'i shar'an amma ana ya ce masa ila'i lugatan kamar yadda muka gani a cikin wancan hadisi na farko wanda ya ce alan nabi sallallahu alaihi wasallama azwajahu ko wannan shine kenan mala ya ce wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anna rajulan zahara min imra'atihi lallai wani mutum ya kaurace ma matarsa ko yayi zihari ga matarsa ya ce mata ke kamar uwata ce ba zan sadu da ke ba ba zan ƙara saduwa da ke ba sun mawaka alaiha bayan ya yi mata wannan ziharin ya gaya mata wannan maganar sai kuma ya afka mata ma'ana ya sadu da ita fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ya zoma manzon Allah faƙala sai ce inni waƙa'atu alaiha ni na sadu da ita qabla an ukaffira kamin in hidda kaffara qala sai manzo Allah ya ce fala taqrabha to kada ka kusance ta hatta taf'ala ma amaraka Allah har sai kai abunda Allah ya umurce ka rawahu al-arba'a marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa wa sahahahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wa rajjaha an-nasa'i irsalahu sai dai imamu an-nasa'i yana ganin hadisi ne mursal a ƙarshe dai hadisi ne hasan wa rawahu al-bazzar imam al-bazzar har yanzu ya rawaito sa min wajhin akhar a wata fuska ta daban an ibn abbas daga ibn abbas wa zada fihi ya kara a ciki kaffir to sai je yanzu kai kafara wala ta'ud amma kada ka sake kamar yadda muka faɗi yana daga cikin al'adar larabawa in matar su ta bata musu da rai dan su kuntata masu ce to anti alayya ka zahri ummi to ke kaman ban uwata ne ma'ana ba zan ƙara saduwa da ke ba to shine wani yayi haka bayan ya ce ma matarsa haka kuma sai ya sadu da ita to bayan wannan ya afkukin ne sai ya kuzo yana tambayar fatawa tunda asali idan mutum ya gaya ma matarsa irin wannan maganar kamin ya komo a gare ta sai ya hidda kafara sannan idan ya hudda kafara sannan sai ya komo ya ci gaba da mu'amalar aure da ita to shi bai hudda kafara ba sai ya yi wannan to shine da ya zo tambaya wajen manzon Allah sai manzon Allah ya nuna ya yi laihi ka je to yanzu kai kafara amma kada ka sake yin haka nan wannan kafarar da aka sa uquba ce don saboda kada mutane su ci gaba da wannan ɗabi'ar ta zihari wadda hatta ma alkur'ani ya sabka da bayanin wannan zihari shine dalilin sabkar suratul mujadala an gane da kyau ko wannan shine kenan mala ya ce wa an salama tabni sakhrin an karɓo daga salama ɗan sakhr قال يتي دخل رمضان رمضان يا شغو فخفت أن أصيب امرأتي سينجي صورا إن سادو دماتاتا دن سبو دتنين شعواتا فظاهرت منها سي نمت زهاري نتي دقا يو كي كمر أواتاتي بزن كارا كسان تركبا ma'ana ya faɗi wannan ne don tsoron kada ya je ya sadu da ita ba wai don kinta ba dan koda ya je ya kusance ta sai ya tuna da cewa a ayi mata zihari fankashafa li minha shay'un laylatan wani dare sai wani abu ya bude mini game da ita fa waqa'tu alaiha sai me yake da suna na afka akan akanta ma'ana wata ran ta yi kwana sai ta yi mummunan kwanciya ko mu ce kyaukyawan kwanciya gare shi ko ko ba haka ba kenan sai ta yi kyaukyawan kwanciya gare sa shi kenan sai ya abka ya yi abin da ya yi magudu ana na saduwa da ita faƙalali matar shiwa faƙalali rasulullahi sallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mini harir rakabatan ka ‘yantar da wuya ma'ana ka ‘yantar da bawa ko baiwa kultu na ce ma amliku illa rakabati manzo Allah ni ban mallakar komai in ba wuya na ba domin an ce sahabin mutum ne mai yawan ban dariya aka ce doje ka yantar da wuya sai ce wallahi manzo Allah in ba wuyan nan nawa ba abinda na mallaka an gaye da kyau ko kenan in ba shi ba zan zan yantarwa to ai babu wanda ke gare ni qali sai manzo Allah ce fasum shahrayn mutatabi'ain doje kai azumin wata biyu qultu yace nace wa hal asabtu alladhi asabtu illa min as-siyam to abin da ya same ni ba dan azumi bane ya same ni ai dan saboda azumin ne wannan abin ya same ni ma'ana yana nuhin azumin na farilla ma ya aka yi balantana a ce yayi wannan azumin na wata biyu an gane da kyau ko shirya da juna shaharaini mutatabi'aini min qabli an yatamassa to ina na ramadan ya aka kasa balle wannan wata biyu shirya da juna qala yace at'im farakan to ka ciyar da kwando min tamrin na dabino baina 60 miskinan tsakanin 60 miskini 60 tsakanin miskini 60 an gane ko akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wal arba'a da marawaita hadisan nan guda hudu illa nasa'i sai dai imamun nasa'i wa sahahu ibn khuzaima imam ibn khuzaima ya inganta sa wa ibn al-jarud da al-imam ibn al-jarud wannan hadisin kenan yana bayanin hukuncin wanda ya matarsa zihari ya ce masa ke kamar ma'aihiyata ne idan zai komo gare ta ɗai cikin biyu ne ko ya rabu da ita shi kenan ko kuma ba zai rabu da ita ba ya koma mata amma dole sai ya yi mi sai ya hudda kafara an gane ko kafarar kuma tana daga cikin kafarori masu tsanani na harko 'yantar da baiwa fatahriru raqaba na biyu azumi na wata biyu jere da juna an gane ko na uku in mutum baya iyawa sai ya ciyar da miskini guda nawa guda sattin wannan an tsaurara shi ne don saboda mutane su guji irin wannan kalmomin na lalata aure wannan shine kenan hukumci na zihari da kuma ila'i an gane bambancin zihari da ila'i ko zihari ka ce ma mace ita kamar uwarka ce don haka ba za ka sake saduwa da ita ba ila'i shine kaurace ma mace da ka kaurace ma mace hiyar da wata hudu to ila'i ne ko ka komo ka sadu da ita ko kuma me ko a raba auren shi kuma zihari ko ka rabu da ita ko kuma ka yi kafara ka ci gaba da mi ka ci gaba da zama da ita wannan shine kenan a takaice da uwa masu girma a wannan babin in kun lura da wani abu wanda yake babban darasi ga ma'aurata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa sun taubata mishi rai har sai da ya kai kawarce musu wata guda kwana jere da juna har kwana nawa kwana talatin to idan kai matarka ta gasa ma aya a hannu sai ka tuna da cewa an gasa ma wanda yake alkhairi aya a hannu ko shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wata fikira wadda nake cewa duk lokacin da matarka ta bata maka da rai ka tuna da cewa akwai mai shigan maka da fada an gane da kyau ko su wane ne yan matan burul aini in kana da sufa an gane ko in kana aikin da zaka samu su kun san aikin da ke bada su aiko malamai suka ce sadakin hurul aini shine yawan azumi da kiyamun laili to in kana daga cikin wannan to ka san da cewa kana da wani dan lamuni lamuni na sadakin yan matan hurul aini an gane da kyau ko wannan shine kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a duk lokacin da yan matan matar duniya ta bata ma mijin duniya rai mijin ta na duniya rai sai yan matan hurul aini na wannan na wannan mijin nata su ce mata qatalaki Allahu Allah ya tsine miki albarka la tu'dhihi kada ki cutar da shi fa inna ma huwa dakhilun indaki domin shi dan shige ne a wajenki wani dan lokaci ne yake a wajenki yushiku an yufarikaki ilaina ya kusa ya rabu da ke yazo yazo a wajen mu to da, da, an bata ma rai ka tuna akwai yan matan hurul aini suna shigan ma fada kenan hutar da kanka an gane ko wancan yan matan su ne daidai da ita wannan shine kenan Allah ya ganar da mu kuma ya shiryar da matayenmu akan tafarki ya ƙara muna haƙurin zama da su malai ce babu li'an babu mai bayani akan li'ani me ake ce ma li'ani shine a kai tsaye shine la'antar juna shine al-li'an abinda ake ce ma al-li'an a bangare na auratayya shine mutum ya zargi matarsa da zina alhali kun baya da shaida baya da shaidu kenan in kana da shaidu shi ba a ce mishi li'an sai in baka da shaidu an gane da kyau ko wannan shine kenan wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله an gane da kyau ko wannan shine bayanin da ya zo a cikin suratul nur to idan muka shiga a cikin hadisan zamu ji karin bayani akan wannan mali ce an ibn umar radiyallahu anhuma qala daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce sa'ala fulanun wani mutum yayi tambaya faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a ra'aita Allah waje da ahadunan ra'atahu ala fahisha ba ni labari da a ce ɗaya daga cikinmu ya samu matarsa akan wata ɓanna akan wata alfasha ta zina kaifa ya suna uya ya kamata ya aikata in takallama in yayi magana takallama bi amrin azimin to zai yi magana akan abu mai girma wa in sakata idan kuma ya shiru sakata ala misli zalika zai yi shiru akan kwatamkacin wannan in yayi magana to babbar magana ce in kuma ya shiru kuttu zai hallaka sa haushi zai kashe shigo ko tension ta taso masa to kenan dole sai an yi ɗaya cikin biyu ko a gai abinda zai faruwa ya faru ko a yi shiru haushi ya kashe mutum shine abin da yake nihi falam yujibhu sai manzon Allah ya shiru bai ba shi amsa ba an gane da kyau ko yana daga cikin ɗabi'an manzon Allah in mutum ya tambaya akan wani abu wanda yake ga baya da amfani sai ya kyale baya ba da amsa falamma kana ba'da zalika atahu lokacin da bayan haka ta kasance ma'ana wata rana kuma atahu sai ya ƙara zo masa domin irin wannan abun ko ka ce ka bar shi cikin rai baka iya barin shi sai ya hoto hili ka kama matarka tana alfasha ta zina akwai wahala ka iya yin shiru faƙala sai ce innan ladhi sa'altuka anhu ya kai manzon Allah lallai abunda na tambaye ka game da shi qadib tulitu bihi to ni an sharabce ni da shi an gane da kyau ko abun ya abku da ni ne ya abku da matata ne na isko ta tana alfasha ta zina fa anzalallahu al-ayat sai Allah ya sabkar da ayoyi fi suratin nur a cikin suratun nur fatalahunna alaihi sai ya karanta mishi wannan ayoyin maza Allah ya karanta mishi wannan ayoyin wanda suke dauke da bayanin idan mutum ya zargi matarsa da zina alhali baya da shaidu ya ya kamata a yi fatalahunna alaihi sai manzo Allah ya karanta mishi ayoyin wa wa'azahu yayi masa wa'azi wa dhakkarahu kuma yayi masa ya tunatar da shi ma'ana ya tunatar da shi azabar Allah in ƙarya yake yi wa akhbarahu ya ba shi labari anna azabar duniya akan cewa azabar duniya ahwanu min azabil akhira ta hi sauki ho daga azabar lahira in ƙarya kake ka hodi a maka bulala an gane ko domin wanda ya mamace ƙarya da ƙazahi na zina bulala nawa ke a kansa wallazina yarmuna almuhsanati haka ne ko يوا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة wannan shine kenan in mutum ya zargi mata da zina baya da dalili to bulala tamanin za a masa ka ce ma mace mazinaciya kawai to in ta kai ka kara baka kawo shaidu ba sai ka sha bulala in matar ka ce wannan ne za a za a samu wata mahuta an gane ko shine ayi li'ani wannan shine kenan kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunasar da shi da azabar duniya da ta lahira cewa azabar lahira ta hi tsanani qala la yace a'a wallazi ba'asaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya ma kadhabtu alaiha ban yi mata ƙarya ba abinda na faɗi gaskiya ne thumma da'aha sannan sai manzo Allah ya kirawo ta ita matar فوعظها كذلك إتما سيمة وأزي قالت تتي لا آآ والذي بعثك بالحق نارا سيدا وند يتروك دقسكيا إنه لكاذب ما كريتيني كريايك مني فبدأ بالرجل سيمن زن الله يفارا دنمجن فشهد أربع شهادات سي يي شهد غدا أكو معنا يرنسوا غدا أكو ثم ثنى بالمرأة sannan sai ta biyu da macen shine sana ya yi ta biyu da macen mana an fara da shi sai aka yi ta biyu da mace ita ta yi ita ma ta yi rantsuwar guda hudu sun mafarraka bai nahuma sai ya raba tsakaninsu rawahu muslimun muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisi shine farkon li'ani da ya faru a musulunci wannan mutunan ya kama matarsa tana zina ya zo haɗa ma manzon Allah aka ce to ina shaidu ya ce baya da shaida an gane ko to yanzu kuma in baku da shaida to li'ani za a yi za ka yi rantsuwa guda uku akan azabar Allah ta la'antar Allah tabbata akan ka in ƙarya kake yi ita ma za ta yi rantsuwa guda uku cewa hushin Allah ya tabbata a kanta rantsuwa guda hudu in hushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya kake yi an gane da kyau ko bayan an yi wannan rantsuwar to sai a raba tsakaninsu wannan yana daga cikin rabuwa mafi muni da ake yi a duniya rabuwa ta li'ani domin ita rabuwa ce wadda in aka rabu shi kenan ta zamanto hal abada ba za ka iya aurenta ba ita ma ba za ta yi aurenka ba an gane da kyau ko da an yi li'ani to shikenan hal abada ba za ku taba auren juna ba kuma sannan in ma ɗa ne kake zargi ba naka ba shi ma haka ne za a yi yanzu ɗan sai kasance ba naka ba sai kasance ɗan nawa ne na matar ne sai a rika shingina ɗan ga matar alwaladu lil firashi ko kuma sai a ce alwaladu laha ɗanta ne ba ɗanka ba wannan shine kenan Allah ya kare mu da irin wannan fitina ta li'ani wannan kuma ana samun da yawa daga cikin maza da suke fada a wannan kuskuren ka rika zargin mace da zina alhali baka gani ba haka kai ka fada mata ga baki in ga zuciya ne wannan abun ya tsaya haka nan amma da kafurta a baki ka ce mata mazinaciya kun baka da shaida an gane da kyau ko in idan ta sun waye to sai ka sha bulala tamanin an gane ko don me yasa nace idan ta sun waye in ta san ta kai ƙara ko tunda baka da shaida kuma shaida ta zina ita ce shaida mafi tsanani da aka tsanana da aka tsananta domin ita sai ka sai shaidun guda hudu sun ga mazinatan turmi da tabarya an san turmi da tabarya ko sai sun ganta kaman alƙalami da taddawa da a ce guda uku sun ganta sun ga namijin saman matar turmi da tabarya na hudun sai ce e to ni sai dai lokacin da na zo dai na isko suna sa kaya an gane ko to shi ke yanzu wancan guda ukun dun sun zamanto banza don saboda shi ma wannan dole sai ya ga yadda wancan guda ukun suka gani an gane da kyau ko allah ya kare mu a ba za su shiga cikin hukunci ba ba za su shiga cikin hukunci ba su shi kenan tunda ba a karbi shaida su ba don saboda sauran ba su cika ba amma shi wancan shi da ya kawo ku shi ne shi za a abin ga an gane da kyau ko shi ne za a mabulalan guda guda tamanin sai in dai da ƙarshe ta bayyana cewa hasukin ma shaidun ƙarya ne suka yi an gane ko so a wani lokacin su ma 'yan shaidun su ma za su sha bulala wannan shi ne kina su ma za su sha bulala tunda sun ce sun gani alhali ba su gani ba jayid mala ya ce وعن ابن عمر أيضا an karɓo daga ibn umar har yanzu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inaini manzo Allah ya ce ma waɗanda suka la'anci junan nan guda biyu ana nufin wancan dai na wanda aka fara da su hisabukuma ala Allah to hisabin ku dai yana akan Allah ahadukuma kadhibun tabbas ɗaya daga cikin ku ƙarya yake don ba ta yiwa a ce kowa na da gaskiya ko tabbas ɗaya daga cikin ku na ƙarya la sabila laka alaiha to kai je baka da wata dama a kanta shikenan ta haramta a gare ka qala yace ya rasulullah mali to ya manzo Allah dukiya ta hamana sadaki na musamman irin matan da kashe ma kudi ne ko dan a rage ma susi sadaki na fa qala yace in kunta sadakta alaiha in gaskiya ne abin da ka gayi a kanta fa huwa bimastahlalta min farjiha to shi sadakin na abun da ka halitta ne na farjinta ma'ana saduwar da kai da ita sadakin yashi ta walwale kenan wa in kunta kadhabta alaiha idan kuma ƙarya ce kai mata fa ka ab'adu laka minha to ai wannan ma zai sa sadakin ma ya ƙara nisanta da gare ka an gane ko shi ma zai sa ta ƙara ta hima cancantar cin sadakin don ƙaryar da kai mata muttafaqun alaihi wa an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala daga anas manzan allah ya ce absiruha bayan an yi wannan hukuncin sai manzan allah ya ce absiruha kuluran mini da ita kulura da ita ita matan nan fa in ja'at bihi abyada sabatan sabitan idan ta zo da ɗan nan da ake gardamar cikinsa ta zo da shi hori sabitan mai dogon gashi sabit shine gashi wanda bai mummurɗe ba an gane ko in ta aihe hori wanda bai da murɗaɗɗen gashi fa huwa li zawjiha to namijinta ne wa in ja'at bihi akhala idan kuma ta zo da shi baki ja'dan mai murɗaɗɗen gashi fa huwa lilladhi ramaha to na wanda ya zarge ta da shi ne ma'ana na wanda mijin ya ce ya kama su tare ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin da ƙarshe dai kun san haka abin ya kasance da ƙarshe sai ya kasance mijin shi ke da gaskiya bayan an aihi yaron sai aka same sa da siffan da manzon Allah ya gayi ta biyu yaron sai ya zo baki da murɗan gashi manzon Allah da ya ga wannan yaron sai ce ba dan wannan shine hukuncin Allah ba da wannan matar nasa an shehe ta an gane ko me hukuncin Allah da an yi li'ani shikenan koda da ƙarshe gaskiya ta bayyana shikenan domin la'antar da ta sha makanta ita kadai ta yi me ita kadai ta ishe ta an gane ko ba mummunar addu'a da mutum zai yi makansa a duniya kamar addu'a ta li'ani har sai ka yi sau hudu Allah ya tsine mini albarka Allah ya hushi da ni an gane ko to wannan shine kenan sai manzo Allah ya kyale ta malai ce wa ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan manzo Allah ya umurci wani mutum an yada'a yadahu ya dora hannunsa inda al-khamisa a wajen rantsuwa ta biyar ala fihi akan bakinsa wa qala sai yace innaha mujibatun kasan da cewa lallai ita tabbatatta ce ma'ana abun da kake roƙon makanka zai tabbata na hushin Allah da la'antar Allah rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wan nasa'i da imamun nasa'i wa rijaluhu thiqatun ma rawaita wannan hadisan tabbatattu ne ma'ana da aka zo a wajen rantsuwar tunda hudu guda hudu ake yi sai a zo ta biyar to da yayi ta hudun zai yin ta biyar sai manzo Allah ya liƙe masa baki kamar dan ya ba su tsoro sai ce masa in haka hodi abin ho zai tabbata ya ce e na yadda ya yi rantsuwar an gane ko kinan ya nuna idan aka zo wajen rantsuwar ana so a rika ba masu rantsuwar tsoro dan abin da ake so a meke da suna gaske ta bayyana kada a kai ga la'antar yawa mai yawa ya hasa shi aka hiso an gane da kyau ko sai dai mafi yawancin mutane sun kwammace wa kumiyar lahira da kumiyar mi da kumiyar duniya min Allahi yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah suna suna boye ma mutane kada su san aibinsu amma ba sa boye ma Allah aibinsu an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da mummunar azaba a wajen Allah wanda a gaban mutane su nuna su mutanen kirki ne amma idan sun keɓance su kaɗai sai su yi abin da suke yi abin da ake so zahirinka da ɓoyanka alaniyataka wasarariyataka su kasance duka guda ɗai kada a samu bambanci abin da kake gaban mutane ya bambanta da abin da kake ɓoye ma'ana nas abin da ya shahi sabon Allah Allah ya shiryar da mu yana daga cikin abin da yake jawo su'ul khatima mummunan ƙarshe akwai wata muhadara da mun kai a zandar muhbitatul a'mal abubuwan da suke jawo rushewar ayyuka mun kawo yana ɗaya daga cikin su me yake da suna zunubul khalawat zunubai na ɓoye da karkashin shi na ba da wani labari wanda ke mai tayar da hankali mai lokaci bai isa da mun kawo shi mala ya ce وعن سهل بن سعد أن كربو دغ سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أتكن قصر وند سكلا أن تجونا غدا بيو قال فلما فرغا من تلاعنهما لوكacin da suka kare la'antar junan nasu qala yace kadhabtu alaiha ya ce ya manzon Allah na mata ƙarya in amsaktuha in har na riƙe ta ma'ana in har na ci gaba da zama da ita a matsayin mata fatallaqaha salasan sai mata saki uku qabla an ya'murahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kahin manzon Allah ya umurce sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi an gane da kyau namijin bayan an kare la'antar sai ce ya manzon Allah in har na ci gaba da ita zama da zama in har na ci gaba da zama da ita a matsayin mata ai kaman ƙarya kaman ƙarya na mata na sake ta saki uku alhali kun baya da buƙatar ma wannan ko kaman dan ya zube haushin shi ne wannan duka alama ce ta nuna cewa yana da gaskiya an gane da kyau ko domin mafi yawanci mai gaskiya ya hime ya hi damuwa ya hi damuwa sosai wannan shine kenan mali ce wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu abbas Allah ya dada su da ma'aifinsa anna rajulan jaa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah fa qala sai yace inna imra'ati lallai matata la taruddu yada lamisin ba ta mayar da hannun wanda ya shahita qala sai manzo Allah ya ce gharribha to rabu da ita manan shine ma'anan gharibha ay talliqha in isa da ita rabu da ita manan qala yace akhafu an tatba'aha nafsi ina tsoron rayuwata ta bita ma'ana ina tsoron bayan in rabu da ita kuma in koma ina bibiyar ta don saboda ina son ta qala sai manzo Allah yace masa fastamta fastamti biha to ka ji daɗi da ita manan to ita zama da ita haka nan kana haƙuri رواه أبو داود أبو داود رويته سوى البزار دا إمام البزار ورجاله ثقات مرويتا وانا حديثا تبتتوني وأخرجه النسائي إمام النسائي ياهو تدشي من وجه آخر أو تهسكا تدبا عن ابن أباس دق ابن أباس بلفظ دلفزي قالت طلقها كربو دئتا قالت لا أصبر عنها بانا إيها أولي إذا نربو دئتا أنقاني دكوكو jayyid qala sai manzo Allah ce fa amsikha to ka rike ta wannan hadisin duk da wasu malamai sun da'ifantar da shi wasu suna ganin hadisi ne hasan bi shawahid wani mutum ne yake da mata la taruddu yada lamisin ma'ana wannan kinaya ce akan tana duk namijin da ya mata magana tana tanka mishi ma'ana tana son mu'amala da maza kun san akwai mata haka ne ko su mata da zaka gani babu ruwanta duk namijin da za ta yi hira da shi akwai matar da ma ba ma mazan ke jin ta hira ba ita ma ke mi ita ma ke jin su da hira kun matar aure akwai su da yawa zaka akwai irin wanda matan da su ba abin da yake birge su kamar su zamna akan titi su ta kallon maza suna wucewa an gane da kyau ko wannan shine kenan to irin su mataye ne mataye ne wanda ba su da alkhairin zama domin matsalan zama da su shine za su yi ta sa maka shakka an gane ko to ko shakka kawai aka barka da ita ai an maka illa bayan wannan kuma irinsu ba za su iya tarbiyyantar da ɗiya masu kumya ba yayin da ta tashi ta ga uwarta duk namijin da ta ga dama tana mishi magana ita yarinya za ta so da kumyar za ta so da kumyar ba wa yansha'u nashi'ul fityanu fina ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana al-fata bihijan walakin yu'allimuhu at-tadayyun aqrabuhu kenan ɗabi'u uwaye ke koyar da su kenan ko dan gudun 'ya'yanka su taso da irin ɗabi'arta sai ya sai ya kasance abin da ya alkhairi ma ka rabu da ita wannan hadisi na daga cikin dalilin da malamai suke badawa akan cewa ashe akwai lokacin da saki yake zamantowa mustahab an yi so ma ka rabu da ita ba dole bane ka rabu da ita amma an yi so ka rabu da ita an gane ko shine misali anan mata ce ba ta da kyakkyawan ɗabi'u tana mu'amala da wasu masashe ba a waice tana zina da su ba tana dai sakan musu huska duk wanda ya zo tana hira da shi manzo Allah ya ce to ka rabu da ita dan ba mai kyakkyawan ɗabi'u ba ce to sai ce ni fa ina son ta ina tsoron in na rabu da ita kuma in koma ina bibiyar ta to sai manzo Allah ce to da ke ta haka nan kai ta hakuri wannan sai yake ƙara tabbatar da ka'idar ɗalibai suke cewa idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'lahuma birtikabi akhaffihima idan banna guda biyu suka hadu dole sai an yi guda sai ayi ta kasan a kauce ma babban nan banna guda biyu ce in ya zamna da ita banna ce domin kullum cikin matsala yake na shakka an gane ko mafsada ce sannan kuma in ya rabu da ita akwai mafsada da za ta iya faruwa shine mai yiwa ya bi ta har ma ya ta yi zina da ita kinan kuma a tsaya a kulle da auren a ta saduwa ta addini ko da a ce an rabu da ita kuma an koma ana saduwa ta me ta wajen aure kinan banna guda biyu ce sai aka yi karamar aka kauce ma me aka kauce ma babbar an gane ko wannan shine kenan Allah ka raba mu da irin wannan matan مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زان الله يناتي وحين نزلت آية المتلاعنين لوكتين دا آية رمسولة أن ترقشونا قدا بيو تسبكا أيما امرأة أدخلت على قوم دم ترد تشجر أكن وسمتاني من ليس منهم وان دبا دقتكين سيكيبا فليست من الله في شيء to a wajen Allah ba komai take ba ma'ana kaskantatta ce a wajen Allah walan yudkhila Allahu jannatahu kuma Allah ba zai taba shigar da ita aljannarsa ba wa ayyuma rajulin jahada waladahu kuma duk namijin da ya kore ɗansa wa huwa yanzuru ilaihi alhali yana kallonsa ya san ɗansa ne amma yace ƙarya ba ɗansa bane ihtajaba Allahu anhu to Allah zai katangange kansa da shi ma'ana Allah ba zai taɓa yarda su haɗu ba haɗuwa ta rahama ma'ana ba zai ga Allah ba ba zai sadu rahamar Allah ba wa fadahahu sannan kuma Allah zai tona masa asiri ala ru'usil awwalin wal akhirin akan mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe ma'ana ranar tashi alkiyama Allah zai tona masa asiri akhrajahu abu dawud wan nasa'i wa ibn majah wa sahahahu ibn hibban wannan hadisi yana nuna muna ashe ba karamin laihi ba ne mutum ya san da shi ya yi ciki kuma ya ce karya ba shi ya yi sa ba an gane da kyau ko ka san ɗanka ne kuma ka ce karya ba ɗanka ba ne ba karamin laihi ba ne mace ta shigar ma mutane da wanda ba daga cikinsu ba ne me ake nufi da wannan shine mace ta yi aure da ciki da cikin wani ta zo ta ahi wannan ɗan ko kuma tana aure da wani miji ta je ta yi zina ta samu su ɗiya an gane ko mijin ya ta ɗokan ɗiyan shi ne alhali me alhali ba ɗiyansa ba ne wannan yana daga cikin masu munin masabki a wajen allah maɗaukakin sarki kuma wannan yana daga cikin abin da ke faruwa a wannan zamanin akwai wani labari mai tayar da hankali shine wannan ya faru ne na karanta wannan labarin a cikin wata mujalla ta ƙasar saudiya wani bawan allah ne wani saurayi ne ya aure yana da aikinsa sabon aure da ya sabon aure ya samu budurwa ya aura to a birni yake iyayensu suna ƙauye bayan ya yi aure a shekarar da ya aure an yi daidai kanan sai samu bak sai iyayen suka ce suna son kanan shi ya zo a gidansa ya zamna ya yi university a nan to shi kuma ya ga matarsa budurwa ga kuma kanan nasa shi ma masha Allah mai kyawu har ya mahi shi kyawu yana tsoron wata fitina ta faru sai ce a shi bai yarda ba kanan shi ya zo zamna a gidan shi don su bi ne kawai a cikin gida don gudun fitina uwayen suka yi suka yi yaƙiya da ƙarshe dai uwayen suka ce in har bai yarda ba yaron ya zo ya zamna a gidan shi ya yi karatu to ba su ba shi kuma sun tsine mishi albarka ko lahira ka Allah ya haɗa su ya zo ya dahe kai kuma Allah ya sa ɗan madaidaici yana da ɗan addininsa yana cikin tunani sai wani abokin nasa abokin nasa ne ke ba da labari an gane ko wanda yake ba da labari a cikin majallar yake cewa shi ya ba shi shawara ya ce masa a abokina ka ji tsinuwa ya za ka yadda wannan tsinuwar ta hauka sai ce abokina ka ji manzon Allah ya ce alhamul maut kanan miji mutuwa ne an gane da kyau ko dan uwan miji ai shi ma ne mutuwa shi ma ne mugu yace amma duk da haka nan ai in ka lura la'antar iyayenka ta yi tsanani da waccan yace to shikenan dan yin aiki da shawararka da karshe yarda yaron ya zo a gidansa ana zamna ana zamna lahiya lau sai da yaron yayi shekara hudu ya kare karatun university an gane da kyau ko har ma yana shirin shi ma samun aiki to wata rana ya biyo akan hanya zai zo gida da dare sai a cikin mota ya gamu da wata mata da wata yarinya ƙasa kwanci da juna biyu tsohon ciki tana ta maloluwa tsohuwar ta tsaye da sa da Allah tsaya da Allah tsaya tsaya ya aka yi ce da Allah ka taimake mu ka kai mini yarinya ga likita tana so ta aihu aihuwa ta kiya ba mu da kowa wanda zai kai mu sai ɗauke su a cikin mota ya kai su a likita yana zuwa ya kai su a likita sai ya ce zai tai sai tsohuwa ta ce a'a ya za ka tahiya kuma ka bar mu a cikin wannan halin ko kuɗin magani ba mu ya ce ba matsala zan zamna har da komi da komai ya shiga ya bada kuɗi akai kaza akai kaza yanzu ya zamna yana jiran a sake su ya kai su a gida sai kwana ya ɗauke sa an gashe a saman kujera yana cikin an gashe kawai sai aka daddaba sa ana daddaba sai ya ga polisai ne ga sunan tsaye a kansa da wannan matar tana cewa shi ne shi ya mata ciki kuma yana so ya tsere ya bar mu da jaririn daga taimako yana jin wannan sai ya fashe da kuka ni taimakon su ne wanayi suka ce a'a yanzu kuma wannan ba shi zai tabbatar mun da maganar ka aka je a likita yayyaye kwatanta musu ka ce a'a ba sai ba aka je da shi a kwamseriya yayyaye kwatanta suka kiya sai aka ce to ya za a yi aka ce a abin da za a yi shine za a auna jininka da jinin yaron aka ɗebo jinin shi aka auna aka ɗebo jinin yaron da ƙarshe aka gane ba ɗansa ba ne da ƙarshe tsohuwan na ita aka liƙe aka sake shi yanzu bayan an sake shi sai likitan da ta yi awon sai ta kirawo sa ta ce masa wane ko kana da aure ya ce eh ina da aure ai har ma ina da ɗiya guda uku an gane da kyau ko ta ce aha ya ce eh ta ce to muna so ka kawo mana ɗiyan nan naka guda uku mu auna su akwai wani abu da muka lura da shi aka kawo ɗiyan aka ɗebi jinin su duka aka auna aka maida su yanzu suka ce mishi tsaya jira resulta ya tsaya sai likitan ta zo za ta ba shi resulta sai ta je yana waya yana cewa a'a ka bari dai haɗin zo kakka tai ka bari dai haɗin zo na ce aka yi duka ta da hankali ce a'a kanina ne yake so zai tahiya gida shi ne ce ya bari dai haɗin zo ni zan kai shi an gane da kyau ko ya ce wanne kane ku ta ce a kanina ne shekara shi hudu a gidana tare da shi muke zamne ya ce to muna so shi ma kanan naka ka kawo shi mu ɗauki jininsa ya ce kuma lahiya hasi an ɗauke ce a'a muna son ne mu san shi ciwon na gado ne ko kuma a'a daga baya ne ka same shi yanzu ya je kawo kanan nashi yana kawo shi aka ɗebi jini sai ya ce to zai mai da shi kamin a hudu rizilta ya mai da kanan nashi gida ya zo yana shin rizilta bayan ya zo ya zamna sai matar ta fara masa nasiha kan to muna maka nasiha da imani da kaddara kaza kaza ce a'a malama ni ni fa ina da ilimi ina da ilimi na san kaddara wadi ko menene ko ciwon menene ina yadda da kaddara sai ta ce masa da ƙarshe awan da muka yi mun gano cewa wa'annan ɗiyan gaba ɗaya ba naka bane ɗiyan mun gano cewa wannan da kace kananka ne dukkanin ɗiyan shi ne ya aihe su ba kai ka aihe su ba domin kai ba ka ma aihuwa a asali ɗiya guda uku da ƙarshe wannan mutumin sai da ma ya rasa hankalinsa sai da ya rasa hankalinsa da ƙarshe wannan abin ya yi dalilin barinsa duniya tashin hankali uwaye suna raye suna raye ai ina ji babu ma wanda hidokan alhaki kamar wa kamar uwayen bayan bayan shi kanan to kun ga abin da yake faruwa babban darasi a ciki shine ashe wannan hadisin da manzo Allah ya ce alhamul maut yana tasiri kana da mata budurwa to kada ka kawo samari a gida an gane da kyau ko don musamman in kai kasance kai ba ba irin masu son ado kin nan bane shi kuma dan saurayi gashi da son ado su kuma mata suna son mai ado babu kanan kenan kaga baka san abin da zai faruwa ba wannan labarin Allah yana ganda na karanta sai da nayi hawaye Allah ya shiryar da mu kuma ya kare mu daga sha'awa wadda take mummuna wadda za ta iya kai mu ga cin haƙƙin mutane hadisi na gama da cewa an umar radiyallahu anhu kala man aqarra bi waladin tarafata aini duk wanda ya tabbatar da wani yaro akan cewa nasa ne koda da kiftawar idanu ne falaisa lahu an yanfiyahu to baya a kansa kuma ya kore wannan yaron ana dole wannan yaron ya zama tona shi akhrajahu al-baihaqi bai haƙi ya hutar da shi wa huwa hasanun mawqufun hadisi ne hasan mawqufi sai dai hadisi ne da'ifi wannan ka ce yaro naka ne daga baya ka gano ba naka bane kenan baka da baka da laifin komi akan ka ce ba naka bane musamman a wannan zamanin da ana iya wannan binciken da ake na jini وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للي ونمتنياتي يا رسول الله يا مأيكن الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا للي ما تاتا تا أي هو نبكين يارو قال هل لك من إبل هركنا دا راقمة قال نعم يتي إيه قال فما ألوانها تو لون نكن تنوني ya ne launin su raƙonman suke ƙale ce humrun ai raƙonman jajaye ne ƙale ce halfiha min aurak hal daga cikinsu akwai wanda suke da cakuɗa da baki kamar wanda suke ƙasa-ƙasa a wanda suke sun haɗa da ɗan baki-baki haka ƙala na'am ya ce e ƙale ce fa'anna zalika to ina suka samu wannan baki-bakin tare da jajaye ne kale ce la'allahu na za'ahu irkun mai yiwa wata jijiya ce ta sabto su ma'ana mai yiwa raƙun man akwai wasu kakanninsu da suke baƙaƙe to nan ne aka samu baƙaƙen kale ce fala'allab na ka haza na za'ahu irkun to mai yiwa kai ma wannan ɗan naka wata jijiya ce ta jawo shi ta wani kaka daga cin kakanninka an gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa وفي رواية أتكون رواية لمسلم تإمام مسلم وهو يعرض بأن ينفيه yana son ya kore ɗan akan cewa ba nasa bane wa qala fi akhirih sai yace a ƙarshen sa wa lam yurakhis lahu fil intifa'i minhu manzo Allah bai masa sauki ba akan ya kore ɗan wannan hadisin abin da yake nunawa wani mutum ne matarsa ta ahida baki shi kuma alhali hori ne matar ta sahara ce to shi hujjarsa shi ne don mi za ta ahida baki shi kuma jajjawur ya kawo ƙara wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ce ya ba shi misali da raƙon mansa raƙon man ko duk jajaye ne ko akwai bakake eh to ya aka yi suka ahi bakake a mai yiwa akwai wanda suke kakanninsu daga cikin raƙon man suka yi gado sai manzon Allah ce to kai ma haka mai yiwa cikin kakanninka akwai bakake an gane ko ma'ana wannan sai nuna cewa idra'ul hudud bishubuhati ma'ana ana so dukkanin abin da zai kawo shakka a cikin al'amari na aihuwar aure ana so a kore ta ga manzo Allah ma ba shi dama ta shakka ta zamna a cikin mi ba a cikin zuciyarsa an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma sannan wannan sai ƙara nuna da cewa ashe ba dole bane in kana da ɗa sai yayi kamar ka yana iyo kamar wani daga cikin danginku an gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala alam lokaci yayi kenan anan zamu dakata sati mai zuwa sai mu tashi kenan a babi na idda inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah